in dabba da sun zuwa da kai dabbobin ka baki ɗaya sun san shi tsoron teshi ana ce mishi sibirk mafi shirin abinci ne to fassara guda biyu wasu malamai ma suka ce la abincin wannan dare ɗin nan shi ne dutse ne fassara kala-kala amma fassara da ta yi shi ne ko shibrik ne ko kuma shadaratul zakum ga wanda bayani ya zo akan ta cikin alqur'ani za mu yi bayani akan abin da ya shahi shajaratul zakum sannan kuma me za ta iya kasance a shibrik din an hade shi ne domin ya misali da irin shajaratul zakum ana yin shajaratul zakum amma sai aka bada misali da wannan shibrik din wanda an san shi wata ciyawa ce wadda take dai ana yin sammu da ita kashi mutum yake yi shi ne na Allah ma'auki sarki ce laisa lahum ta'amun basu da wani abincin da za su ci a cikin wutar jahannama illa min dariya sai daga wannan abincin wanda yake mummunan abinci mala ce laisa li ahlin nari ta'amun ma abuta wuta basu da wani abinci illa dariya sai dare shi kuma dare din nan mala ce naftun wani abinci ne wani tsiro ne yake hutowa ko kuma wata shifka ce zu shaukun yana da yani mai kyau suna kaya tusammi quraish shibr quraisha suna ce mishi shibr wa huwa akhbatu ta'amin wa absha'u mafi munin abinci shine mafi munin abinci ba zai ce wa huwa summun qatil wannan mai yake suna summu ne ana yin kisa da shi wani abin yin kisa ne da shi summu ne wa huwa summun qatil qala qatada qatada yake cewa huwa sharru ta'amu wa afsha'u wa akhbathu mafi sharrin abinci shine wannan addare kenan dai addare yanda malamai suka fasata shine wani nafti ne wata tsiro ne yake hutowa bishiya ce mai tsiro wannan bishiyar da tsirin nata suna da yani kaya kuma hannu mai yake suna wannan dare din nan mafi shirin abinci ne sannan kuma hannu wanda suka ce murrun muntini ɗaci gare shi kuma hannu wari gare shi ga ɗaci ga wari ga rashin kyau sannan kuma hannu ga ƙaya kuma ga sanmu ne na ne ita sauro haka za su ci shi wannan haka ainihin da tabbatar shi ne a shibir a cikin yani suratul haka Allah maɗaukin sarki ke cewa wala ta'amun illa min ghislin Allah maɗaukin sarki ke cewa basu da abinci sai daga ghislin ghislin shi kuma shi ne da yake suna wannan mugunya ruwan mugunya na yan wuta a nan gurin an ce basu da abinci sai dare a cikin suratul haka an ce ba su da abinci sai ruwan mugunya malamai suke cewa babu tanafi tsakanin wayannan ayoyi yani abinci mai tuwo-tuwo ba su da sai wannan zare din abinci mai ɗaruwar ruwa ba su da shi sai gislin ruwan mugunya ne in wutar nasu ne kana je kana kallon mugunyar daga jikinka take hutowa kuma bai shi ne abincinka mai ɗaruwar ruwa wanda zai tsaya a matsayin mai Allah kiyaye wallahi wannan kafa bi hali ga mawa'iza wannan ya isa wa'azi yani mutum ya dinga jin ausa inda abin da bai iya tahammuli a nan doron duniya ya kamata a wannan ba dan mutum ya ji ba ya dan ce a na dan huta na dan da yake suna gane wani abu la inna ma dan mutum ya yi ji tsoron Allah ya kama jiki Allah ke to wasu malamai kuma suka ce wannan bari'in nan shine da yake shi sajaratul zaqum za a iya cewa ko da malaman da suka ce shibrik shine zai yi kasance shine shajaratul zaqum inna ma shibrik inna yana misalin yana bada misalin shajaratul zaqum almin da shajaratul zaqum Allah madaukakin sarki yayi bayani akan ta a cikin suratul safat Allah madaukakin sarki kita azalika khairun nuzulan am shajaratul zaqum azalika khairun nuzulan am shajaratul zaqum
إنا إنا جعلنا إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم الطين فإنهم لآكلون منها فما فمالئون منها البطون ثم إنهم عليها عليها لشوبا من حميم Allah maɗaukin sarki baitin ya gama faɗin sifo yani ma- ni'imomi na mummurai sai Allah maɗaukin sarki ya ce a zalika khairun shin wannan ni'imar da mummurai za su samu shi yayi alkhairi eh, na masauki nuzlan shi yayi alkhairi na masauki amshajar zazzabin ko kuma wanda za su za su samto abincinsu shi ne shajar zazzabin makomar kafirai wuta abincinsu shajar zazzabin to makomar mummurai aljanna shi ya yi alkhairi ko wannan wa'azi ne ake musu tabbas shi aljanna ta yi alkhairi kidan kowa ya ba wa kanshi amsa am shajaratul zaqum ko kuma shajaratul zaqum wani zai iya cewa mecece shajaratul zaqum kadi lalatin daliban jami'a Allah taimaka kusan yani mutum in yana cikin lokacin karatu lokacin daukar ilimi yani jin shi yake yadda ka san wani yaro karami dan rarrahe ya yi murna yawa ya samu su to daga cikin lalacin ɗaliban jami'a shi yasa wasu wani zaka suna ce a talibu talibin wa in talat lihiyatu ɗalibi ɗalibi ne ko da gemun shi ya yi girma ka gan shi yana ɗan yin wasu ababe na ɗalibai da sauransu to lalaci ya kai lalaci yani jami'a islamiyya tana da logo logo inta wata bishiya bishiya ce sai suke ce mata shajaratul zaqum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jami'a ta musulunci yani wo- yadda ka gano wanda ba ba karatun addini ba suke ba karatun larabci ba suke musulahat su da faransai za su dinga hudu ko ababen da za su yi- dinga sawa suna to su kuma alƙur'anin hake zuwa a ɗauko abu ko in mutum ba su mishi ba bai musu ba ko ya su ɗauko abu a cikin alƙur'ani ko hadisi su ya mishi shajaratul zakum kaji mutum ya ce in an an kusa koma karatu ya dinga cewa wallahi daga na ga shajaratul zakum hankali na tashi yake akwai aiki wallahi yani Allah ne ya gafarta Allah ya kankare zai bai wanda bai dace wasu da Allah to wannan yani duka ne wa ababai ne wanda wanda kuma duk wasu malamai dai da muka sani dai duk an huce daga wannan gurin ma wannan ɗaliban jami'a kusan su ne manyan malamai masu dawa a Nijar da yanzu to dukansu kusan sun wuce ta wannan gurin haka mutum yake a mataki na jami'a amma a duk da haka mutum ya san da cewa wannan lokacin wucewa zai ya san da cewa rayuwa ta jiddiya wasanni da wani waye duk bari zai Allah ya taimaka to kaga yanzu, eh, bishiyar da take cikin motar jahannama a zo a misalta da yani logon da aka yi na me yake da suna na jami'a ta musulunci inda ake ɗaukar ilimi ake ɗaukar karatu kaga bai dace ba shi me yake kawo ɗalibi yake ɗaukar malami mai koyarwa a jami'a makiyin shi ne me yake da suna dukkanin shugabanni masu lura da ayyuka yan idara makiyin shi ne abin da yake kawa takura mishin nan ne da ake a ce dole ya ka hardace kaza ya ka hardace kaza ya ka hardace kaza abu ne a ce ka hardace ta'arifin shi sannan kuma ya kasu ka- kala kaza kala kaza zuwa kaza kakashin kashi kaza ya kasu kali- kashi kaza kakashin kashi kaza ya kasu kashi kaza hannun washin ka ya kare a ce kuma dole ya ka hardace mutum ya ce ma babu wani imani kawai ka harrace ka iya a ƙare na a nan da mutum a kahin ya je jami'a yana ɗan wasa karatu ya ga dama zai harrace sama-sama da sauransu in ya tashi ya ga abin da zai da da yake rena an sa shi har da shi da ƙari da yaji kuma har da ba ta wasa ba yanda in ka zo ka iya koya shi a gaban kowa to za ga wanda suka yi yawan matsawa an hitsa su to wannan dai duka ɗan lokaci ne daga baya kuma da za ga wanda suke matsawa ana yaban su ɗan mutum ya zo ya ga wannan ma'aluma ɗin na abin da ya sha da ya rike yana tare da shi almihim dai munasaba dai ta wannan shaidar su da don mu ga yani fasadin da ke da kwai har a dinga sanyawa logo na university a sanya mata suna shaidar su da da akwai aiki Allah ya taimaka Allah sai alkhairi to ban sani ba ɗan university da zandar ko me suke sanya ba duwatsun nan da ake ko me suke sanya mata Allah ya taimaka Allah sai alkhairi haka ne Eh, wannan kenan ita ce shajaratu zakum kenan ka gane akwai matsala na'am Allah ma'aukin sarki ya ce shi yahi alkhairi a zalika khairun nuzulan shin matsayin da aka yi wa mummunai shi yahi alkhairi masaukinsu na ni'ima shi ya alkhairi am shajaratu zaqum ko kuma masaukin wa'inda za su shiga wutar jahannama abinci su ita ce shajaratu zaqum tabbas wanda ya alkhairi shiga aljanna to dan haka ka dage kai kokari kai aiki na kwarai domin ka samu shiga aljanna na ba kai ba shajaratu zaqum sai Allah madaukakin sarki yace kawo mutun ya tambaya yaya me ce ce shajaratu zaqum Allah ya ce inna ja'alnaha fitnatan lizalimin Allah madaukakin sarki yace mu muka sanya ta fitina ga azzalimai kafirai yani jarabawa azaba ga kafirai inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim aina take hutuwa a cikin wutar jahannama a tsakiyar can kasan wutar jahannama yani kai ni kasan bishiyar da za ta taso a cikin wuta har ta yi tsoro a dinga cirowa ana ci da akwai matsala innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim tana hutuwa a tsakiyar wutar jahannama can kasa tal'uha to ‘ya'yanta yaya suke wayanda ake ci kawo mutum zai iya cewa yaya kana ‘ya'yanta suke alama ofi suke cewa tal'uwa ka an da huru usu shafin ‘ya'yanta yadda ka san kan shaiɗa zai da kan shaiɗanu shaiɗa ne aljani ne ba ka taɓa ganin bakke kan shi amma dai kai dai ka san abu haka ce ma ya yi kama da dodo ya yi kama da aljani ya yi kama da fatalwa kai ka san an kai makura wajen nuna abu shi yasa za ga wani abu da yake dan faruwa kwanan nan na almara tsakanin shugaban kasar Niger da shugaban kasar Najeriya kalma ta hotalwa aka yi ta tabadu na Najeriya hora buɗe gurin sannan kuma na Niger ya mai da mishi amsa shi yasa da mun yani ake cewa wata nan ka iya wadan abu kai kana da aibin kai kuma baka sani ba ka jefawa wani shi kuma wannan bayyana aibin shi kuma daga baya ya mai dama martanin da za ka ji nahi duka ne wannan nahika akan hukuncin hakan ya dace ko bai dace ba shari'a ba shi ba muke inda ma misali ne ya kai saboda kalmar amfani da aka yi da fatarwa da dodo to in ana so a munana abu a al'ada a gyaran kowane ɗan adam ana so a munana abu sai ake yana kama da aljanu ko yana kama da dodo ko yana kama da fatarwa ko yana kama da shaidan shi yasa za ga babu wanda zai zo ya maka hoton shekan ya zamto mai kyau ko ɗan fulafurai wanda su ne jagoran nasu shekan ne ko da suka tashi shekan muna suke to shi ne aka ce ɗan'uwa ‘ya'yanta wanda za su dinga ce ka annan wuri usu shekan kamar kawunan shekanu ne fa inna hum la'akilu na minha Allah maɗauki sarki ce za su ci wannan zace da ta zaƙon la'akiluna minha famali'una minha in suka ci kuma sun cika cikin su da ita ya Allah oke sarki yace bayan haka kuma summa innahum alaiha la shawbun min hamim sanan suna da abun sha na ruwan zahi kaga wannan a cikin suratu safat sai a cikin suratu dukhan Allah oke sarki ya bada labari akan ta inda sharatul zakum ta'amul inna shajaratal zakum طعام الأثيم كالمغل يغلي في البطون كغلي الحميم Allah maɗaukin sarki ya ce inda sharatar zakumi lallai bishiya ta zakkum wadda take wutuwa wata jahannama bayan ya gabata kanta ta'amul athim abinci ce ta masu saba ma Allah ta kafa ɗan wutar jahannama in suka ci suka sanya ta a ciki sun cika cikin su da ita ko tana koma kalmuhuli kamar da yake suna ruwan dalma in an sanya shi a cikin abu mai ruwa ruwan dalma an sanya shi a cikin abu mai ruwa yadda zai dinga fara ya dinga tarabbaka haka take kasancewa kalmuhuli yaghli fil butun yanda ka san ruwan dalma in an sanya shi ko ruwan ko mai mai zayi an sanya shi a cikin ruwan abu mai ruwa ko an sanya shi a cikin ciki haka zai dinga tafasa musu cikin cikinsu. yagli fil butun ka zallil hamim kamar yanda da yake so ruwan zayi zai dinga rababbaka haka zai cikin nasu zai dinga rababbaka shine malamai suka ce in suka ci wannan yani dare inna ko kuma shajaratu zaqum in suka ci sai Allah madaukin sarki ya sanya musu suna buƙatar kuma shan ruwa in suka nemi ruwa ya ba su wannan ruwan da ya riga ya gabata kenan kaga a wannan ruwa aka fara gabatarwa tukuna abinci Allah ya taimaka Allah ya taimaka to shi yani dare ɗin laisa lahum ta'amun illa min dare bas da abinci sai dare wannan bishiyar mummunan bishiyar wannan ƴaƴanta za su ci sai Allah maɗaukin sarki ya yi bayani a kan yaya yake a nan doron duniya duk wanda yake cin abinci yana cin abinci domin fa'ida guda biyu ka za ka ci abinci domin ka rihe yunwa za ka ci abinci domin ka ɗan maro ka samu ɗan kitse-kitse ka samu ɗan ƙarfi-ƙarfin jiki in abinci bai da wannan fa'ida guda biyu to ba ta yadda za a yi ka nemi abinci ana iya samun abinci fa'ida ɗaya gare shi amma dai ya yi da akwai abincin da ba za ka ji ba in ka ci shi yunwa za ka ne kamar tuwo ba Allah in dai ka ci shi yunwa tsak za ka ruhu amma dai kiza kiza ne aiki ba ba za ka samu abincin kuma ne wanda in ka ci shi yani yunwa ba za ta ruhu ba amma kuma jiki zai maro da jiki zai maro kawai ana samun irin wa'annan kawai musamman ma in ya kasance mutum ya kai rishin lahiyar da ta yi nisa alasar alaikum salam alasar misal mutum ya kai rishin lahiyar da ta yi nisa yani abin da ya shahi irin wannan serum din da ake sa wanda zai tsaya mutum a matsayin abinci ka gane jiki ne ne dan maro amma yunwa shi mara lahiya yana dan jin yunwa sai dai ratsayinta ne bayanin gajiya da makamanta haka ana iya samun abincin da ɗaya yake da amma da akwai abinci cika masu fa'ida su ne wanda biyun gabaki ɗaya suka haɗa za ka rihe yunwa sannan kuma hannu da yake suna za ka ɗan maro ka ɗan samu kyau to su abincin nan nasu babu ɗaya daga cikin wani ɗan wata jami'a babu ɗaya bayya rihe yunwa yunwa suna jin ta sannan kuma hannu bayya sanya kitse bayya sanya ƙarhin jiki subhanallah kuma gode wa Allah da haka in ka samu tuwo ko da ba ya saka baki ba ka ci ka gode ma Allah ka yi ibada sai Allah ya ɗaukaka ka wata ran ya zamto abincinka nama ne da me yake suna abubuwan da kake bukata na morewa rayuwa ka tuna wannan abin da yake tunkara in ka gode ma Allah ka tuna wannan abin da yake tunkara ka in ka kafirce ma Allah ka tuna wannan abin da yake tunkara ka in ka tsaya ka yi aiki na Allah kada mutum ya ya dinga kushe abin da yake kan shi manzo Allah sai yake cewa man asbaha aminan fi sirrihi mu'afan fi badanihi lahu qutu yawmihi wa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha manzo Allah sai yake cewa duk wanda ya waye gari aminan fi sirrihi yana kwanciyar hankali a cikin gidan shi hankalinka a kwance a gidanka babu wata matsala mu'afan fi badanihi lahiyar kalau lahu kuti yawmi kana da abincin wuninka da daranka to fa ka annama hizat lahu dunya duk wanda ya cika wannan ababen guda uku kamar duniya gabaki daya an tattare maka ne ni'ima ta duniya gabaki daya an baka galiban kuma talakawa su suke da wannan ne'imomi galiban talakawa su suke da wannan ne'imomi za ka talaka hankalin shi a kwanciya ya da matar shi yana cin abinci a gurinta wani ga kuɗin amma tsoro yake ci abinci a gidan shi kullum yana yawon otal-otal restaurant su kullum yana yawon guraren abokan shi ya ci abinci bai ya iya cin abinci a gida don ka aka shi subhanallah ko ka zuba mishi wasu magani wallahi da yawa da akwai kaga wannan hankalin babu kwanciya wani kuma la ga kudin amma babu lahiya wani ga kudin ga lahiya amma babu kwanciyar hankali a gida wani ga kudin ga lahiya amma abincin bayya iya ciwo ga abincin amma bayya iya ciwo to wallahi in dai ka samu wani ababen guda uku hankalinka ya kwanta duniya ce gabaki da aka tattaro ma ka gode ma Allah sai ka samu karuwa ka samu Allah ya kara ma duk wanda ya waye gari yana da kwanciyar hankali a gidan shi sannan kuma hallo yana da abincin wurin shi sannan kuma yana da lahiyar shi lau manzo Allah ya ce fa kana ma haizat lahu dunya kama an hada mishi an tattaro mishi ni'imomin duniya an bashi kawai abin da ake bukata ka gode ma Allah in ka gode ma Allah Allah ya dauki alkawari zai kara ma da in shakartum la azidannakum la in shakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد hakan Allah ke Allah taimaka sai mu dawo kan wani mu kenan tun mutum in zai rena abin da yake hannun shi ya tuna da cewar da akwai wuta da akwai yanayin sifofin abin da ke da kai na na azaba can yanzu ka gode abin da ka samu ka gode ma Allah da shi ka yi amfani da shi ka yi wa Allah ibada kamar Allah godiya insha Allah ƙaru ƙari da ci gaba yana zuwa Allah taimaka shine Allah maɗaukin sarki ya ce wannan tariqin la yusminu bayya ƙara ƙiba ko kuma bayya ƙara kitse bayya ƙara ƙargon jiki bayya ƙara yin ɓargo na ƙashi kitse na ƙashi na cikin ƙashi ɓargo bayya ƙara kitse na jikin nama bayya ƙara kitse na ƙasan mai yake wasu na waka bayya ƙara kitse na wanda yake tattare a jikin jijiyoyi da nama ta yadda za ka samu ƙarfin jiki duk wanda ka gane bai da ƙarfin jiki lagwab-lagwab tabbas to da akwai matsala to duka bai ya ƙarawa ko ɗaya bai ya ƙara ƙarfin jiki bai ya ƙara da yake suwa ki duk nau'in abin da zai sa jikinka ya kama bai ya ƙara wala yi huni mai jusa na kuma zo bai ya wadatarwa daga yunwa bai ƙara bai yunwa sannan kuma zo bai ƙara ba ƙarfin jiki yan kaga tsananin azaba ne sannan kuma in ya shiga ciki ya dinga rababbaka yadda ka san ruwan zahi yana rababbaka wannan shi ne da yake suna shajaratu zakum ko kuma addare wanda aka faɗi a cikin suratul yani ghashiya shi da Allah kan sai ce la yusminu wa la yughni min ju ɗaya daga cikin malaman tafsiri Abu Sa'ud yake cewa laysa min sha'nihi al-ismanu bayya me yake suna sanya mutum kiba wal ishba'u kuma nubayya kosar da mutum kama huwa shanu ta'amud dunya kama yanda abinci na duniya yake mai amfani abinci na duniya mai amfani zai kara ma kiba zai kara ma karfin jiki kuma ba halak ba haram bane ba gare ka halak ne kenan shine mai amfani yace malam Abu Sa'ud yake cewa wa qadruya an rawaito da makurin malaman tafsiri suke cewa annahu yusallatu alaihim al-ju' za a sanya musu yunwa dole he sun ci wannan abincin yunwan nan bi haisu yattarruhum ila akli dar yunwan nan ita za ta tilasa musu su ci wannan abincin dare shine shajaratu zakku a tafsirin da muka wani fa iza akaluhu idan suka ci wannan dare din yusallatu alaihim al-afish in suka ci wannan dare ya a tilasa musu a sanya musu ishirwa mai tsanani su dinga jin ishirwa fayattaruhum ila shurbil hamim he a he wannan ya tilasa musu akan su sha ruwan zahi a ba su ruwan zahi in suka nema a ba su ruwan zahi sai su sha shi in sun kara wajen huska sai ya kona musu huska sannan kuma lo in ya shiga ciki ya ciccira musu ƴaƴan hanji Allah ke kamar yadda Allah maɗaukin sarki bayyana almihim da ya bayani ya gabata wannan ma duka akan ƴan wuta ne muke bayani da makomasu to yanzu in ka baka ka ji tsoro ka firgita to kuma hallo wannan an dan a hana ka mummuna ayyuka to kuma hallo ga wanda kuma za a kwaɗe ta ka haka alqur'ani yake yajma'u baina targhib wa tarhib yace ma bari yace ma i yace ma ga azaba yace ma ga ni'ima to yanzu mu ga dan aljanna insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم وجوه يومئذ ناعمة ko kana so ya a kan dawo a ƙara karanta su
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسكوفة وذرابي مبثوثة
na'am jayidu wannan ba za a ba mu labari akan an aljanna huskokin da za su yi haske kana ganin su kaga alamun ni'ima su wayancan huskokin wanda aka riga aka gama ba mu labari akan su ɗan wuta su kuma kaskantattu huskokinsu babu kyau baƙaƙe dilin-dilin kawai da bayani ya riga ya gabata to shi kuma wannan za mu ga huskoki masu haske masu kyau wanda kana ganin su za a ga alamun nema shi da alama wakil sarki ya ce ya ce wujuhun yoma ifin na'ima kuma za ka ga wasu huskoki a wannan wurin na'ima suna cikin ni'ima kana ganin su kaga alamun ni'ima kana ganin su kaga alamun masu jin daɗi kana ganin su kaga alamun masu warin ciki da murna da wannan wurin su kuma wancan me yasa suka zamto kaskantatu bakin ciki me yasa wannan wani yazo an tona musu asiri sun ga azaba iri da iro to su kuma wannan murna suke jin daɗi suke da wannan wannan hankalinsu a kwance kana ganin su kaga alamun masu ni'ima masu jin daɗi shi ne Allah mawaki sai yace wujuhin yawma idin na'ima za a ga wasu huskoki suna cikin ni'ima ma'abuta huskokin su ne mummune a ranar tashin kama za a ga huskokin su da kyau da haske da da da da, da haske wanda maza Allah sallama a hadisi ya bayyana cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar wudu lalle al'ummata ran tashar kama za a kira su ghurran muhajjalina min athar wudu suna masu hasken guraban arwalla suna hada hasken fuska da hasken hannaye da kawo za a taro su gurbin duk guraren da kake yin arwalla za su mutu suna haske واضح kuma hannu Allah maɗauki sarki ke cewa ta arifu fi wujohin nazaratan na'im kana kallon su za ga a huskarsu da akwai haske na nema ta arifu fi wujohin nazaratan na'im haske na nema wayannan su ne mummuni kuma kamar da Allah maɗauki sarki ce yau ma tabbiyar da wujo taswar da wujo su huskokinsu za su yi haske za su dinga ishirafi su dinga nuna shi yasa munafikai wayanda su suna tunanin za su samu hasken su suna tunanin sun yaudare Allah su suna tunanin sun yaudare mu dai a muna tare da kuma na arwanda muna yin ibada muna komai dan gobe ma mu samu haske ya kai suna ta sun zuru na nafta bismin durikum ku da tsaya mu da Allah mu kwale hasken ku ba su ga haske ku wala in zuruna in zuruna nafta bismin durikum ku tsaya mu kwale hasken ku ya ce musu filar ji'u wara'akum fastabisu ku koma duniya ku ɗauko haske a can da ayyuka na ƙwarai da yin ikhlasi da yin bauta ma Allah shi kaɗai babu shirka kenan munafikai basa daga cikin wanda za su yi haske za su yi wannan haske na nema shi na Allah mawaki sarki ke cewa wujuhun wasu kuskoki za a gansu yau mai idin a wannan wuni na'ima suna cikin ni'ima da farin ciki da kuma haske da kyau saboda me yasa ni sa'iha radiya saboda ayyukan da suka yi radiya sun yarda da wannan ayyukan da suka yi lisa'iha saboda ayyukan da suka yi as-sa'inan al-a'malu salihah ayyuka na kwarai da suka yi radiya sun yarda da ladan da Allah madaukakin sarki ya basu na wannan aiki radiya hum radiya min ajli sawabi a'malihim sun yarda da wannan ladan da aka basu na ayyuka na kwarai da suka yi a duniya Allah in ya nuna musu nadansu da sakamakonsu murnar da suke ayyukan da suka yi ba su ta karya karya ba jiyin da kake tunanin aikin da kake yi a na addinin sun ce wallahi ne ka'an sakamakon da Allah mai saki zai baka bai ta karya karya ba sai su dinga jin daɗi ashe mun mun ci riba a ce mun ribauta ashe mun samu ci gaba sai su shiga cikin farin ciki shi kuma farin ciki ɗaya ne daga cikin abin da yake bayyana kyan mutum shi yasa ake so ango in zai aure kai zo dinga titije huska a ranar aure ya dinga musurai kai zanto wani mummuna mummuna ana so a ɗan dinga wurin ciki sallah in ta zo a ɗan dinga yani sakin huska a dinga da ko da mutum bai iya ba dariya almihim ya ɗan dinga sakin huska domin sakin huska yana da alamu abin da yake huddo munin mutum yani rishin sakin muska yana daga cikin abin da ke domin mutum to murna da jin daɗin nan da suke yi shi yake ƙara musu haske da kyau da hori da nazara kuma Allah yana ƙara musu hasken da horin da kyau Allah taimaka lisaiha saboda ayyukan da suka yi suka samu wannan ladan da ni'imar wannan rabiya sun yarda da haka yani kamar wannan kalma ta radiya tana da cewa a nan doron duniya sun yarda da alƙawarin da Allah ya musu shi yasa suka tsaya suka yi aiki na kwarai sannan kuma in suka je suka ga ni'imomin da Allah mawarki sarki ya basu in suka gani kuma suna yarda suna ƙara yarda suna ƙara samun tsamaina ne da jin daɗi da murna to shi yasa wallahi idan kana so ayyukan ka na kwarai duk abin da Allah mawarki sarki ya alƙawari na lada ka yi imani ka yarda da shi ka tashi ka yi aiki na kwarai za ga wani yana yin aiki yana bauta ma Allah an ce duk wanda ya yi kaza zai samu lada kaza zai samu lada kaza kaga yana yin shakka inda ya za a ce ni in samu kaza ko in yi kaza a wannan ma matsala ne dole ka samu yarda yarda kuma arrida mahalluhal qalb a zuciya ake gane yarda sai zahirin aiki da yake bayyana yarda Allah ce maka Allah shi alkhairi isa yara da saboda ayyukan da suka yi da suka samu bankon lada suna yarda da shi sai su samu gidan aljanna sai Allah ma'aukai sai ke ce fi jannatin aliya masafkinsu gurin zamansu sakamakonsu fi janna a cikin aljanna nan jannatin fi jannatin a cikin aljannu ba aljanna ɗaya ba fi jannatin suna cikin aljanna ra'aliya a cikin aljannan nan madaukakiya fi jannatin aliya suna cikin aljanna wadda take madaukakiya yani in ma suna cikin aljanna wadda take madaukakiya aljanna ta firdaus in ma suna cikin aljanna a cikin aljanna gidajen nasu madaukaka ne كما عند الله وكتاب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Allah maɗauki sarki ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai za ya kasance makomarsu aljanna ta firdaus ita ce maraunarsu kuma Allah maɗauki sarki ya ce wa hum fil ghurfati aminu suna cikin ɗakuna na aljanna suna cikin aminci ɗakunan na aljanna matsaukakan gininnuka ne aliya fi jannatin aliya shi ne allama ofi suke ca a cikin sosin suma allama ofi suke ca lakin lalazina ta kau rabbahun lahun gurafun لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه مبنية تجري من تحتها الأنهار
نعم هذا ما أوكي سكي لكن الذين تقربهم waɗanda suka yi tsoji tsoron ubangijin suka yi aiki na ƙwarai lahum ghurafun suna da wasu ɗakuna maɗaukaka a cikin aljanna min fauki ha ghuraf a ƙasa da akwai wannan ɗakuna sama da ɗakunan da akwai ɗakuna belaye maɗaukakan ɗakuna mabniyatun an gina ɗakuna a sama ta jirimin tahtiyar anharu kuma a gehe ƙoramai suna gudana ruwa yana wucewa ga shukoki kala-kala da ya alama oke sarki cewa da Allah ya layi kwalifin lahun mi'ad wannan alƙawalin Allah ne Allah kuma bai ya karya alƙawalin shi kenan fi jannatin aliya suna cikin aljanna madaukakiya ita aljanna madaukakiya babba aljanna firdausul ala sannan kuma hallo a cikin ma a gidaje madaukaka kuma komai za mu gani aljanna babba ne ɗauka tsawo gare shi ta wanda za mu gani a gaban insha Allah shi ne Allah maɗaukai sarki ya ce suna cikin aljanna maɗaukakiya sannan kuma zai Allah maɗaukai sarki ya ce zai ba da labari akan hatta ɗabi'u a cikin aljanna ɗabi'u ne wanda yake aliya al'akhlaq fiya aliya ɗabi'un da ke da kwai a cikin aljanna mu'amalar da mutane ɗan aljanna suke juna juna mu'amala ce mai kyau madaukakiya shi na zama kai sake ce la tasma'u fiha laghiya لا تسمع ita ce ayar ayatan na'am la tasma'u fiha laghiya Allah ba auki sake ce la tasma'u fiha laghiya a cikin aljanna baka jin wata magana ta lagau wata magana yashishiyar magana baka taba jin magana yashishiyar magana a cikin aljanna wasu malamai suka ce la tasma'u fiha laghiya a cikin aljanna baka taba jin wata magana da take mummuna kawar zagi kamar muna na mutum kamar magana ta alfasha bal ma Abdullahi bin Abbas yace la tasma'u azan wala bafina bakka taba jin abin da zai cuta ta ma ko kara ne wala bafina hala kuma bakka taba sa jin abin da yake mummuna ne abu na ƙarya baka ji a shi aljanna la tasma'u fiha laghiya yani a wannan abin da ya shahi yani abubuwan da ba a ji a aljanna musamman wanda suka shahi magana wanda yake mummuna Allah maɗauki sarki yake cewa a cikin suratun naba la yasma'una fiha laghwan wala kizaba
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Allah maɗauki sarki yake cewa ɗan aljanna a cikin aljanna ba sa jin magana ta lagau ko kuma magana ta ƙarya babu abu na ƙarya babu abu na yashashen magana ba ƙarya babu yashashen magana sannan kuma a cikin suratul waqi'a Allah maɗauki sarki yake cewa la yasma'una fiha laghwan لا يسمعون فيها لغوا ولا فيما Allah mafi sarki ke cewa wannan suratul waqi'a ke cewa la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima basta jin wani abun da ya shahi na yashashiyar magana ko yashashin aiki sannan kuma wala ta'thima ko kuma wata magana da akwai zunubi a cikin ta basta ji واضح sannan kuma zo a cikin suratul maryam Allah mafi sarki ke cewa la yasma'una fiha lagwan illa salam لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما Allah mafi sarki ya ce a cikin suratul maryam la yasma'una fiha a cikin aljanna ɗan aljanna mustajin lagwan yashashiyar magana illa salama sai magana mai aminci da yawan sallamar da ubangiji Allah mafi sarki zai- yake musu da yawan sallamar da mala'iku suke musu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin dan aljanna ke Allah sanya muna daga cikin su wallahi ah, ya tabbata manzo Allah sai yake cewa duk mutumin da ya roki Allah sau uku Allah ya sanya shi aljanna aljanna za ta ce ya Allah ka sanya ni cikin da yana so na wanda ya roƙi Allah sau uku Allah ya kare shi daga wuta ita ma wuta za ta roƙi Allah ta ce tunda bai ya suna Allah ka raba shi din Allah ya sa albarkacin wannan ayyukan da muke na kwarai albarkacin ibadun da muke a wannan wata albarkacin ayyukan da muke yi, Allah ya ya nesantar da mu daga shiga wuta Allah sai ya mu cikin aljanna Allah ba ke sarki ya fa man zuhdiya anin nari ayu
فمن زهدها عن النار وأدخل khil aljanna faqad faz فقد فاز Wanda aka وما yi sa.
الحياة almim wanda aka nisantar da shi daga shiga wuta a- aka sanya shi aljanna hakika ya rabota wannan shine karshe wajen rab- rabota sai Allah mauki suke la eh, a wannan su- eh, mu dawo kan ayar mu Allah ya ce la tasma'u fiha laghiya ba za ka taba jin ba wani yashishiyar magana ko yashishiyar aiki a cikin aljanna duk abin da baya da kyau bai da daɗi bai cancanta ba ba za ka ji shi ba aljanna kaga ɗabi'un aljanna ɗabi'u ne aliya wadah sannan kuma hallo fiha ainun jariya a cikin aljanna da akwai idaniyar ruwa wadda take gudana malamai suke cewa da Allah ya ce fiha ainun ya ce fiha ainun aka kawo wannan tanwin tanwin nan dilala ala kasra yana nuni akan cewa ainun ba ɗaya bane ba fiha uyunun da akwai wani idaniyar ruwa da da yawa jariya wanda suke gudana shine a- ya- shi yasa aka kawo ainun inna nunun inna tanwinin nan ya li- dilala ala kasra tanwinin kasra haka malamai suke cewa da akwai idaniyar ruwa da yawa fiha a cikin aljanna ainun da akwai idanun ruwa da yawa jariya wanda za su dinga gudana da ruwa wanda yake salsabi ruwa wanda yake mai daɗi wanda ya sha shi lam yadma'u ba'dahu abadan sai dai ka sha ruwa kawai da murna amma babu magana yani ishruwa alam umama da yake da suna al-allama ibn al-qayyim a littafin shi ko kuma a nuniyar shi yana da nuniya fi wasfil janna duk mutumin da yake so ya gani imomin aljanna ya karanta wannan nuniya nuniya fi wasfil janna to ana samun wasu matasa wayanda su gwamnati ya kai musu gwamnati sai su samu irin wannan guraren makta inda su dinga karantawa don su dinga ganin ausaf ƙunkurin ayin da sauransu yani ya yi abiyati wajen abiyati kusan dubu mai yake suna bakwai kawai yana siffanta aljanna da nemomin da ke da kwaya aljanna in ya zo yana siffanta hurul ayin kai ka ce gashi abu a iri da musu a gabanka to sai a samu wasu ɗalibai ilimi wanda suke da yake wasu na gwamnati ya kai musu inda ya kai sun daga karanta an tambayi ɗaya daga cikin malamai malaman guda biyu ne ba ɗaya shek salih al-usaimin ɗaya kuma ɗayan kuma shek salih al-fauzan shi salih al-usaimin aka tambaye shi akan wasu samari matasa ɗaliban ilimi suna karanta nuniya wasu fuljanna abin da ya shafi hurul ayin don su dinga jin daɗi su dinga talazzuzi ibn Usaymin ya basu labari da yasa ba sa karanta abin da ya shayi wasu na dan su ji tsoron Allah shi kuma Sheikh Salih Bawzan akan ayoyin da suke magana akan hurul ayn wa kawaiba atraba da makamanta haka suke karantawa eh, hurul ayn ka an ka an وحور كأمثال عين اللؤلؤ المكنون.
كأمثال اللؤلؤ المكنون an ce da mata hurul ayn yanda ka san lu'lu'u wanda aka rihe kai kai kai kai kai kai su dinga karanta irin wannan ababa sai salih fawzan ya ce me yasa ba za su karanta ba sifofi na wuta da ayoyin da suke magana akan wuta don su ji tsoron Allah kenan duka guda biyu zaka dinga yi kakka tsoro dogara a bangare ɗaya to a ciki in kana so ka samu wasful janna babu littafin da ya ɗauki bayani akan sifofin aljanna da ni'imomin aljanna da sauransu sama da wannan littafin na muriyata ibn al-qayyim sama da wajen baiti dubu bakwai wajen baiti dubu bakwai yayi ko yana siffanta maka aljanna da ni'imomin da ke da a ciki a ciki yake cewa ibn al-qayyim yake cewa anharuha min ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikuha anil faydan koraman da suke cikin aljanna min ghairi ukhdudin ba tare da an yi musu rami ba kwalbata irin gidan duniya Allah maɗaukin sarki kawai ya shata musu inda su gabi idan ka dinga kallo kana samun rayuwa anharuha min ghairi ukhdudin jarat ba tare da rami ba suke gudana kuma Allah ya sanya musu za su bi inda kai za ka ji daɗi in sun bi. Subhana mumsikuha an faidane tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya rike su ba za su yi ba faidane ba za su yi ba malaya su zo su bata ma gidanka. Kana cikin ɗakuna na aljanna maɗaukakan ɗakunan nan kuma ka lambu ne na aljanna. Shi yasa za mu ga duk 'yan filin suna so su bada wani sura daga aljanna ce za ga wani lambu-lambu suke yi basati to lambu ne za ga ya tattare ɗakuna kana kallo ga ruwa yana gudana Allah ya taimaka da da da yake rasuwa in ba da misali akan yan filim yani ma'anar shi tun da mutanen wannan suna barin shari'a suna ƙetare shari'a amma su ma suna fahimtar mecece aljanna wani guri ne na daraja wuta kuma su kwalota wani guri ne mummuna Allah ce maka Allah shi alkhairi amma kuma ba sa wasu zuwa da haka Allah ce jai na'am sai Allah madaukakin sarki ce fiha ainun jariya a cikin aljanna da akwai idaniyar ruwa masu gudana wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana idaniyar ruwa kala kala ce da akwai ta ruwa idaniyar ruwa da akwai idaniya ta me yake wa suna zumuwa da akwai idanuwa ta nono da akwai idanuwa ta da yake suna hamrin lazzatin lisharibi idaniyar ruwa kala-kala ga ta zunguwa ga ta da yake suna nono ga ta da yake suna yanigiya ta aljanna wadda batta sa maye batta sa ciwon kai Allah ce maka shi na Allah ba sarki ke cewa fi ha sururun marfuwa bayan an gama waɗin mai yake suna abin da ya shahi ruwa da yake gudana ƙorama fi ha sururun marfuwa a cikin aljanna da akwai sururun da akwai gadaje marfu'a maɗaukaka sururun jam'i ne na sari daman jam'in sari ko a ce surur ko kuma a ce asirra a cikin aljanna da akwai gadaje marfu'a maɗaukaka ba gado ba ƙasa daba da ƙasa maɗaukakin gado gado mai tsawo malamai suke cewa idan mumuni ya zo yana so ya hau gadon shi da kanshi zai sauko ƙasa ya hau kuma zai ya ƙara tashi ya koma yani wanda yake nuna ma duk abu na aljanna maɗaukaki ne shi yasa ake so a gwada ma cewa ita aljanna ba ta samuwa sai da ulul himma da himma mai girma saboda kana neman abu mai daraja mai tsawo mai girma dole ya kasance himmarka mai girma ce Allah taimaka fi ya surun marfu'a Allah mauki sake ce a cikin aljanna da akwai gadaje wanda suke marfu'a wanda a zagaye suke da kayan ado wannan gadajen sai Allah mauki sake ce wa akwabun mawdu'a kuma hallo da kofai kof kof akwabun mawdu'a wanda suke ajere an ajiye su in kana bukata yayin yana daga cikin ni'ima kenan ya kasance da akwai kof na shan abin sha ruwa ne nono ne mai zuma ce ko makamantan haka to da akwai kof a jere masu kyau na shan ruwa a cikin mai kyau suna azaba ke sarki ke cewa ya tufa alaihim buldanun mukhalladun ya kuku alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa bariqa wa kafin min ma'in لا يصدعون عنها ولا ينزفون Na'am, Allah maɗaukin sarki ke cewa ya tufu alaihim wildanun mukhalladun. ‘Yan aljanna yara wanda za su dawwama a yara suna juyawa suna zazzagaya a cikinsu. Yani, Allah maɗaukin sarki zai halitta ma ‘yan aljanna yara ƙananu ‘yan dagwai-dagwai gwanin sha'awa. Za su dawwama a wannan ‘yan dagwai-dagwai ɗin ba za su zama ba manya har su zamto garza-garza daga inda in ka shigo ɗaki ma ana korarka a yi da akwai yadda girman da yaro in yayi kai korar shi ba za ka ringa yi kai ringa zama wurin ka dan kai ya raina ka ya zamto ba abin sha'awa ba ba abin burgewa ba amma in yaro ya dan dagwai dagwai in za ka je sayan abu in za ka je ina ne yana hannunka kana to haka za Allah ɗauke sarki zai halitta musu yara ɗan dagwai dagwai wuldanun muhalladu za su dawwama a wannan kanantakatansu ni'ima a gare su su wannan yaran kuma za su dinga musu hidima bi akwabin za su dinga yani zazzagaya a tare da su da kofuna wanda me yake suna ba su da makama kof wanda bai da makama shine akwab jam'i ne na kof wanda bai da eh, ku wanda bai da makama wa abarik da kuma kufin da yake da makama duk da wasu malamai sun fasarta kufin da ake yi wannan na abarik jam'i ne na ibrik shine da yake da suna kofin da yake daidai gwagwadon da yake da suna karar ko kuma eh, buta ta dawa shayi ko makamanta haka shine ibrik wa wa ka'asin min ma'in da kuma hallo eh, za su dinga zo musu da kub ɗin da ke da kwai giya ta aljanna a ciki ba giya ta nan ba giya ta aljanna sai Allah ya yi bayani akan wannan giya dan kakkaza ta irin wannan giya sai Allah ya ce la yusaddauna ana batta sa su ciwon kai giya ta nan duniya kuma tana sa ciwon kai wala yunsifu kuma lubatta sanya su maye babu ciwon kai babu maye bal daɗin sha magani ta wanda ita ce giyar aljanna Allah ya taimaka Allah sai ya kai shi ne Allah ba ake sarki cewa akwabun mawdu'a za a jera musu kofuna ya zamto ga su nan a kusa da inda suke a jere da abin sha wani babu abin sha wani kaza duka ga su nan su ɗauka su dinga amfani wani yana daga cikin gaya ta nema Allah ya taimaka وأقوام موضوعة موضوعة أي موضوعة على حافة عيون الماء معدة للشراب أن أجلس أجيف الروى سورا قراري نبقاتا دكوف إنا سنقوم هلو سي بيت منغا abin da ya shahi bangaren abin da zaka ji ko ka gani mai kyau ne sannan kuma hallo bangaren ruwa ga yanda yake sannan bangaren gurin kwanci gazo lahiya to sannan kuma ɗan abin da za ka tada kai da shi shi na zama kai sarki wani mari kuma su ruwa kuma hallo da akwai da yake suna matashin kai a jere ras wanda za su dinga tada kai da shi da marika masfufa da marik jam'i ne na mai kyau suna namarak shi ne muhadda shi ne wisada wisada muhadda shi ne da namarak shi ne matashin kai na marika kenan jam'i ne na namar muhadda kenan masfufa a jere an yi musu sau-sau inda kake so gashi nan ya ka tada kai da shi wanda yake zuci yana daga cikin nema kenan tada kai da matashin kai amma an kaje ɗaki ka tarda ana tada kai da tsummakarai da kayan dauda kai kan kasa wani ɗakin ba ɗakin da yama ba ne Wabai, Allah taimaka, Allah agaza, Allah kawo sauƙin al'amurka matasa su yi aure, Allah taimaka. Kinan matashin ke yana daga cikin nema, ina shi na san wani gobe ya yi ƙoƙari ya je su matashin ke yana. Ko, Allah taimaka, ya yi masha Allah. Haka ce rayuwa, ni'ima babu ni'ima ka wani ni'ima aljanna. Yani matashin kai ma ba bar shi ba, Allah taimaka. Shi ne, wani marika masfufa da kuma matashin kai wanda suke a jere gidan na marak jam'iyyar na marak da shi ne zai wisada shi ne kuma da yake da suna mahadda aka ake ce musu wisada mahadda namra wanda za a namraka wanda za a dinga ta da kai da su don kuma sai allah ya zo magana akan abin da ya shahi kafe da yake da suna moket tafi yaya yake za a ba da labara kan shi shi na lamar ɗauki sake ce wa zarabiyu mafsusa da tafuffuka wanda suke a shimhuɗe tafin aljanna malamai suke cewa yana da zarga yana da da yake wa suna baze-baze a gehen shi sannan mai tafshi ne wannan haka tafin yake zarabiyu zarabiyu jam'i ne na zariba zariba shine at-tunfusa at-tunfusa shine tafi mai tafshi shine at-tunfusa tafi wanda yake mai tafshi shine tunfusa kenan zarabiyu jam'i jam'i ne na zariba zariba ita ce at-tunfusa wanda yake mai tafshi mai kuma zarga kuma na yake sa istinbadai shukran jazakumullahu khair mun kusa isowa mun zo ma da ko mun zo matsayar idan wannan shi ne ausaf inda allah maɗaukin sarki ya bayyana wanda ya shahi gidan aljanna da kuma maneman yake suna matabbatar mummunai allah maɗaukin sarki ya buɗe da cewa za su kasance huskokinku suna cikin ni'ima da haske da kyau da nazara kuma su za su kasance masu yarda da sun yarda da ni'imar da Allah ya ba su mun ga ran gabata a cikin suratul ladhi wala sawfa yarda mu'minin nan taqi daga da sannu zai yarda Allah zai ta bashi lada ya ta bashi lada da ni'ima har sai ya yarda wala sawfa yarda to kuma in ya yarda zai kasance yani yana kasance yana daga cikin wujuhu yawma idin nazira li sa'iha radiya sun yarda da ladan da aka ba su na ayyuka sannan kuma hallo za su kasance a cikin aljanna maɗaukakiya sannan kuma hallo a cikin aljanna na ɗabi'u kyakkyawa ne babu wani abu mummuna ya shashe sannan kuma hallo da akwai idaniyar ruwa kala-kala za ta dinga gudana a tare da su sannan kuma hallo allah maɗaukakin sarki ba labari da akwai gadaje masu kyau a jere alasururin mutakabilin a wani guri ya ce gadon ma yana kallon juna wanda kake so ka gani ka dinga kallon shi kai tsayin bashar kan sannan kuma halo ga kofuna a jere sannan kuma halo ga da yake suna matasan kai a jere ga kuma tafi kashin hudu in ma a lambunka ne in ma a ɗakinka ne na aljanna duka ga su wannan shi ne wasu daga cikin ausaf inda wannan sura ta bayyana mana na mummunai a ranar tashar dama rana ta ƙarshe lokacin da za su koma zuwa gidansu matabbacinsu insha Allah nan gurin za mu tsaya kenan abin da ya saura insha Allah a darasi na gaba insha Allah za mu yi da sabi izinin da tabaraka ta'ala shi ne za mu tashi kenan aya ta goma sha bakwai har zuwa ƙarshen aya insha har zuwa ƙarshen wannan sura bi izinin da tabaraka ta'ala a darasi na gobe wanda insha Allah a gobe dai za mu ga abin da ya shafi wasu ayoyi da Allah maɗaukin sarki wanda suke nuna wahdaniyatullah da qudratullah abinda muka faɗi daidai Allah sai ya saki mizan na hasanatu umma abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الخير كله عاجله وعاجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم زك نفوسنا انت خير من زكاها اللهم زك نفوسنا انت خير من زكاها اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Thank you. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لا شهادة سمعت لا بعد الله لا أقول لا بعد الله لا waye ke mun ce wa ne ba sa da wani da wani kusa
Na barka to.